الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu da littafin babban malami imamun barbahari littafi mai suna sharhu sunna inda yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan darasi na sha ɗaya malam ke cewa bayan dogon bayani da ya yi akan abin da ya shahi ceto al'amurra da za su faru a ranar tashin kiyama hakanan muka yi magana akan abin da ya shayi siradi daga cikin aƙida ta ahli sunna wal jama'a abin da ya tabbata a cikin alkur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam cewa dukkanin al'umma daga na farko har zuwa na ƙarshe kowa zai bi ta saman siradi ya wuce je gidan aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya kowanne daga cikin bi ma'ana kowanne daga cikin mutane sai ya bi ta saman sirati wannan kuma alkawari ne tabbatacce wannan dole ne kuwa ya bi tana wani ya huce wani kuma ya fara sai Allah ke cewa kun manu na jilladi na takaw sannan sai mu tsirar da waɗanda suka yi tsoron Allah wa nazaru zalimi na fiha jisiyya mafi yawa ko kuma a ko'ina ma idan kaji ana magana wanda zai tsira duniya da lahira abu na farko da yake fara zauwa shi ne imani da kuma tsoron allah attakawa allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wanda suka ji tsoron allah ko su daga bayansu allah zai tsare musu ita Allah ke cewa a cikin suratul nisa yake cewa وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله هكذا يا شافتا أولا ريدا بان دبان يكي تشيوا أتكن سورة الأعراف ayan nan take cewa wa kazalika ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون نعم akwai ayoyi daban-daban da suka tabbatar da haka cewa idan an ji tsoron Allah za a manta kuma za a samu tsira a gobe kiyama to malam sai ke cewa wal imanu bil anbiya'i wal mala'ika daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jama'a akwai imani da annabawa da kuma mala'ikai abin nufi anan yana daga cikin rukuni na imani imani da da annabawa baki daya da kuma mala'ikai duk da ba maganin su duk da ba ma ganin su dole mu imani cewa akwai su lokacin da jibril ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yake mishi tambayoyi sai yake ce mishi birni anil iman ka ba ni labari akan menene imani sai yake ce mishi al iman an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi yake tambayar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam akan menene imani sai ke ce min shine kai imani da Allah kai imani da mala'ikan shi kai imani da littattafai kai imani da manzannin shi kuma haka kai imani da ranar lafira ya ce wal imanu bil qadari wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi kuma kai imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri haka ne ke faɗa a cikin alkur'ani mai girma laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyi yake magana akan tsira da kuma samun nasara da kuma kai ga gaci ba shi bane ba laysal birra an tuwallu wujuhakum ba shi bane yin sallah shi ne ke magana yake cewa ba shi wani kawai a sami ka sallah kaɗai kake amma sauran abin da ya waje ba a kanka na imani ba tare da shi ba shi ne ke cewa shi tsira shi ne yana ga wanda ya imani da allah da ranar lafiya da mala'ikai da littattafai haka kuma da manzanni kamar yadda ya zo a cikin amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusuli wannan jigo ne babba daga cikin jigo na musulunci cewa kai imani da Allah kai imani da mala'ikai kai imani da manzanni kai imani da littattafai kai imani da ranar lafira kuma haka kai imani da kaddara ta alkhairi ko sharri wannan ɗaya daga ciki idan ka saba akai to rukuni babban imanin ka ya gushe dan haka idan ka mutu a haka ka mutu a kafiri ba musulmi ba ɗaya in ba ka yarda shi ba idan ba ka yarda Allah ba ka mutu a kafiri idan haka mutu to ka mutu a kafiri idan ba ka yarda manzo ɗaya ba daga cikin manzanni ba fa manzan manzo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a'a manzo ɗaya misali kace kai ba ka yarda ba da annabi Isa annabi ne kai ba ka girma annabi Isa kai ba ka ba shi darajar shi idan ka ji wani kafiri ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma ka ce barka zagi annabin shi wanda yake bi kana yin harkabar musulunci dukkanin annabawa ɗan uwan juna ne dukkaninsu dole ka yi imani da su wannan shi ne cikakken imani tunda a dukkan inda aka kawo magana akan imani da manzanni ba a warewa sai ta ake wa rusulihi da manzanni baki daya ba a warewa manzanni wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarinsu a cikin alkur'ani mai girma su 25 ne amma kuma suna da yawan da minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk akwai waɗanda an ba manzo sallallahu alaihi wasallam labarin su akwai waɗanda kuma ba ba su ba ba shi labarin su kenan suna da yawan da babu wanda ya san adadin su sai Allah tunda hatta manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ce ai mun baka labarin wasu wasu kun ba su labarin su kenan wanda ke nuna maka cewa akwai da yawa wa'inda aka tura al'ummomi daban-daban wanda ba an bato su ba a cikin alkur'ani mai girma ko kuma hadisi bai kawo su kamar da yake faɗa a cikin suratul suratul an'am da ke cewa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumi kaga annabi ibrahim ya zo yace narfa'u darajatin min man nasha inna rabbaka hakimun alim ko wahabna lahu ishaqa wa yaqub ya annabi ibrahim dan ibrahim anan shine ishaq shi kuma ishaq shine uba ga yaqub alaihi salam wahab wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub wa kullan hadayna yace wa nuhan kaga annabi nuh shi kuma annabi nuh shi ma ya fara zawwa ka tukun daga bayan shi annabi ibrahim yazo yace wa nuhan hadayna min qabl yace wa min zurriyyatihi yana kuma zuwa gaba zuwa ga annabi ibrahim ba ana magana da annabi nuhu bane ana koma zuwa ga annabi ibrahim wa min zurriyatihi dawuda wa sulaimana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun haka an zanu an zanu nawa ana wa min zurriyati dawuda wa sulaimana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun a can muna da hudu yanzu mun samu shidda mun samu na mun samu goma mun samu guda goma wa musa wa haru ya ce wa ka zalika na jizin musul ya ce wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullum mina salihi mun samu sha sai ce wa isma'ila wal yasa wa yunusa wa luba mun samu sha takwas ya ce kullum faddalna al'adami yace wa min aba'ihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratal mustaqim yanzu ana an samu 18 wanda ba a kawo ba akwai na farko shine annabi adam ko yake cewa wa iskunna lil mala'ikati sujudu li adam fasajadu illa iblis kaga ana mun samu annabi adam mun samu na 19 saura na saura shidda akwai annabi hud eh wa ila adin akhahum huda annabi hud mun samu nawa 20 annabi salih ba kashi ba wa ila thamud akhahum salih mun samu nawa 21 sai idris na idris wazkur fil kitabi idris innahu kana siddiqan nabiyya mun samu na 22 zulkifil mu je cikin suratul sad cikin suratul sad akwai zulkifil ko kuma suratul anbiya ko wa zulkifil ko akwai zirkifin 20 da na 23 saura biyu shu'ai wa ila madaya da akahun shu'ai ba mun samu na 23 muhammadun sallallahu alaihi wasallam mun samu anan aga 25 wannan su ne aka wace na ƙar'ari sai ikhtilafi da aka samu tsakanin malamai akan khidr khidr wasu suke cewa annabi saboda saboda ya yi wasu abubuwa wanda annabawa suke yi shi ne ya rinka yin abu ba da ra'ayin shi ba da wahayi tun da lokacin da ya kama yaro ya kashe annabi musa ya ce to a ƙatarta nafsin zakiyatan da kai da nafsa ya ce laƙarshi ta shai'an nukura ka kama ɗan mutane ko kashe yanzu kuna ta da mutum ya kama wani yaro kawai kashe ya ce ka zo da abu abinci kuma kai ka ce ka a tambaye ka ya haka hallau ana nan alfina ta yi hallau sun hau bato ya kama batan sai kakkare bato ya ce to wannan al'amari ya kenan shi kuma ya ce ka tambaye shi hallau suna ta yi suka zo wani gari aka hana su aka hana su masauki suka ce su baki ne suka yi banza da su suna yawo cikin gari sai suka ga wata katanga ta zata fara sai an kawo shi hidir sai tashi je nemo lata da wani wane ne ya ce wa musa a kama aka kama kwakwa lata aka shiga gini kawai aka tsaye da katanga aka gyara ta tas sai ce kala laushi ita latta fasta alaihi ashara ya ce an inda ka so da ka amshi lada dubara ce tambaya ce mushi wa ya sa ya kamata wanda ya sa daga ji wurin shiga ka amshi ladan aikinka sai ce mai haza ka raku bai biyo ne sannan ko ka bi ta awili ma lam tasdi alaihi sallam amma safi kaga wannan labari ne wanda wahayi ne zai wace wannan labari fa kanat li masakina ya'maluna fil bahri wa kana wara'ahum malakun ya'khudhu kull safinatin tasfa sai ce wa ammar gulam fa kana abawahu mu'minain fa khashina an yurhikahuma tughyanan wa kufra fa arad fa arada rabbuka a fa aradna an yudilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqrab ruhuma ita kuma katanga ha sai ce wa ammar shida fa kanat li gulamain li gulamain yatimain fil madina wa kana tahtahu kanzun lahumu sai ce wa kana abuhuma salihan to wannan abin ya ce da farko shi wannan bato abin da ya sa maka karya shi bato ne na wasu maskinai suke amfani da shi suke samun abinci kuma a cikin wannan ruwa akwai wani sarki shi kawai azalimi ne idan ka zo da abin ka sai an shi to shi ne fa'arattu an aibaha sai ma batan aibu ta yanda in yi gan shi a lalace ya ce kai wannan shi ba ban ma bukatar shi don ya sha masanayya shi kuma yaron da muka kashe iyayen shi iyayen shi mummunai ne shi kuma yaron bayya shi ba musulmi ba ne ba takan yi san da suke mushe ya su su ma su haɗa cikin kafircin sai muka so allah sauya musu ya ba su wanda ya yi shi sai kuma ya ce wannan katanga da muka tsira ita kuma ta wasu marayu ne guda biyu a ƙasa mahaifinsu zai rasu ya ji tsoro ya bari a lalata musu sai zo ya rami ya binne dukiyar ta sun zamanin da dukiyar zinari ne da azurba da sauransu sai binne sai tsaye da katanga a sama sai bar ma Allah ya ce ya Allah wannan in yara na sun tashi ka bayyana musu nasiri to ya zo katanga ta kusa faɗuwa yara ba su girma ba sai aka ji tsoron kattakan za ta faɗi wannan arziki ya bayyana wani ya ɗauki shi ne sai zo tsida da kaga wannan labari na gaibe saboda shi mahaifin nasu tsakanin shi da ubangiji shi kawai to shi yasa malumai suka samu ikhtilafi akan cewa kai annabi khidir inna ma annabi to haka dai suke tattauna wasu kuma suka ce tunda ba a zanyo shi ba aka ce nabiya ko kuma aka ce rasula bai kamata mu mu ce kaza kuma akai haka nan da kuma shi ma lukuman haka suke tsammanin cewa shi ma annabi to dai magana tabbatatta shi ma bawa ne na gari wanda tarihi ya tabbatar da haka to annaba wa'annan da muka zana baki daya dole ne mu yi imani da kowanne a cikinsu amma saƙon da suka zo da shi zuwa ga al'ummarsu shi wannan bakka ɗaukan shi ka yi ce shi za ka yi musulunci da shi yanzu ba za ka bude a taura ba ko ka bude injila bibin ka ce abin da yake ciki da shi za ka yi aiki ina fata an gane ka ce da shi za ka yi aiki ka yi ibada a alkur'ani za ka bude wata rana umar bin khattab sai ya samu irin littattafai na attaura sai ya zo da shi gaban manzo sallallahu alaihi wasallam sai ke karantawa yana karanta sai masu salasalam ya ɓata rai a kan wannan karatu da yake sai ce shin ba ka samu ba abin da yi wanda kake karanta mai dalili shi ne a taura da injila su yahudawa da nasara idan suka ga wani hukunci bai musu ba gogewa suke su rubuta abin da suka dama a ciki su sassauya shi suka ringa yi alkur'ani mai girma shi kuma kariya gare shi babba Allah ya ɗauki alƙawarin zai kare shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da alqur'ani mu za mu kare shi haka yake cewa la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi babu wani batanci da zai zo daga baya ko daga gaba ga alqur'ani mai girma to su kuma wannan at-taura da injila babu wannan alƙawari akan su shi yasa a yanzu ne suka dangana amma a da mafiyansu sun ta sassauya abubuwa a cikin attaura da kuma cikin injila to baka dauko baka dauka karanta yanzu baka dauki bibil baka ce kai rantsuwa ka ce duka wannan daga annabi isa ya zo so da babu tabbas kenan ba za ka yi ima ba za ka dauki wannan littafin nasu baka yi aiki da shi sai dai ni wajibi akan ka kai imani da annabi musa da annabi isa cewa lalle manzanni ne na allah kuma idan ka ambace su ka ce alaihi musallam amincin allah tabbata a gare su kada wani abu ya ja ka ka wadda magana mara daɗi a kansu rashin yarda da su ko rashin imani da su kamar rashin imani ne da yarda da masu sallallahu alaihi wasallam haka mala'ikai baki ɗaya akwai waɗanda su yahudawa su babu wanda suke adawa da shi sai mala'ika jibril wai mala'ika jibril ya ɗauko annabta ya kama manzo sallallahu alaihi wasallam su kuma su suka so a ce annabta ta karshe su aka ba sai suke adawa da mala'ika jibril shine sai Allah ya fara a cikin alqur'ani sai yake cewa man kana aduwwan li jibrila fa innahu qul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين an mala'ikai wasu an ba mu labarinsu wasu ba a ba mu labarinsu ba wa ma ya alamu jinu da rabbika illa babu wanda ya sarrin dinin ubangijin ka sai Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana da mala'ikan da a baitul ma'amur a duk sahiya mala'ika dubu saba'in zai shiga yi ibada ya huta tun da aka yi duniya haka zai shiga yi ibada ya huta dubu saba'in in suka wuta bisa sake dawowa haka ake yi kullum kullum kullum kullum a zuwa na tashin kiyama wasan arajin mala'ika Allah haka wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam cewa sama ta yi ƙara kuma ya kamata ta yi ƙara saboda yaunin da yake saman kanta babu inda za ka ɗora ƙafa ko tayin hannu sai ka samu wani mala'ika ko yana sujada ko yana rubuki su kullun ibada abinda Allah ya sa su koshi suke yi la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba ma Allah umarnin da ya basu abinda Allah ya ce musu koshi suke yi shi yasa inda a ce duniya baki daya kowa fir'auna ne bai cutar da Allah komi yana da bayan da suke bauta ne wanda suka yi na duniya baki daya inda a ce kuma duniya ga baki ɗaya kamar annaba ake kowa na kirki ne bai ƙara ma Allah a cikin mulkin shi kone na Allah ya yanzu na bai ƙara ma Allah komi a cikin mulkin shi inda a ce duniya kowa na kirki ne shi Allah ya wadatu da ibadar da ake mishi kuma ko ba a mishi ba shi ba wani abu dama yake bukata ga ita ba in kayi ma kanka kama kamar yadda Allah yake cewa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha to menene bambanci tsakanin annabi da manzo bambanci tsakanin annabi da manzo shi manzo al'umma ce gata nan tana bukata a turo mata wanda zai koyar da ita addini na al'umma ce ga tana bukatar zai koyar da ita addini sai shi wannan manzo sai Allah ya turo shi da kuma littafi daga gare shi ya zo ya koyar da su yadda za su bauta ma Allah shi kuma annabi bambancin su da manzo shi misali kamar annan Musa da ya zo da attaura sai aka bayan tahiyar shi sai aka turo annabawa daban-daban wanda su sai su ɗauki littafin da annabi musa ya zo da shi ya su ci gaba da koya ma mutane ba sabon sako ba ne suke zauwa da shi ina fata an gane bambancin nasu shi manzo shi ke zauwa da sabon sako daga wajen allah ya kama mutane sako yadda za su yi ibada shi kuma annabi zai zo ne bayan manzo ya jaddada sakon da wannan manzon ya zo da shi wannan shi ne kamar bezawa da sabuwar risala da sabon sako daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai dai mi bai hana kuma ana mushi a ringa mushi wahayi jehi jehi abin da ya shaye shi ba kamar sabon sako ba sabon shari'a shari'a wannan tana ita ke tabbatarwa to inda aka samu dan ikhtilafi tsakanin malamai to akan annabi adam na'am shin annabi adam annabi ne ko manzo ne a nan wasu suka ce a'a annabi adam kawai annabi shi wa mazo bane amma akwai wata magana da wani yayi magana da kaji za ta burge ka saboda ya fito da cewa annabi adam annabi ne kuma manzo ne zuwa ga kabilar shi ko zuwa ga iyan shi lokacin da annabi adam ya zo ya ayawa kuma da aiwawar da ya zuriyar da ya su ne suke ta eboli suke ta su ne suka gama duniya baki daya to a lokacin nan babu wani annabi sai shi annabi adam kuma shi a saman hanya yake kenan a lokacin nan dole zai musu wa'azi ya ce musu su zo su ba Allah zai musu wa'azi su ibada zai musu wa'azi su kaza to wannan wa'azin da yake musu shi rasulun ne ila zuriyati manzo ne zuwa ga zuriyar shi manzo ne zuwa ga mutanen ɗiyan ɗiyan nashi da suke tare da shi ina fata an gane amma dai mafi yawa an ta akan cewa ai shi annabi ne ba wanzu bane Allahu alam dukkan su dai suna da matsayi babba da daraja wanda gama garin duniya sauran mutane ba su da ita su ma annabawan tsakanin su haka na su ma annabawan tsakanin su haka da manzannin su ma manzannin a cikin sa akwai wanda ake cewa ulul azmi bin rusul guda biyar daga cikin su sun yi kowanne وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا النبي إبراهيم النبي نوح النبي إبراهيم النبي موسى النبي عيسى da kuma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne manya a cikin annabawa su ne manya kuma su ma a cikin su waɗannan biyar din manzon rahama sallallahu alaihi wasallam kuma shi ma shine babban su shi ne shugaba sallallahu alaihi wasallam gaban da yake faɗa ke cewa ana sayyidu wala da adam wala fakhar ni ne shugaban iya annabi adam ba alfahari bane nake kenan dai a takaice wannan fakara da malam ya kawo shi ne fakara mai magana akan imani da manzanni imani da annabawa kuma imani da mala'ikai baki daya mala'ikan wannan sun gama su jibril su mika'il su asrafi da sauransu mala'ikan mutuwa ne mala'ika ne na munkar wani kimin da suke zauwa a kabari dole da kai imani cewa akwai su tunda ba wani ba ya tafi ya dawo ya baka labarin ga da suke wanda ya baka labari a sadiqul masluk kuma dole ka gaskanta shi ke tabbatar da cewa lalle ka imani sai malam yake cewa قال المؤلف رحمه الله والإيمان بأن الجنة حق والنار حق وأنهما مخلوقتان إيماني da cewa kuma aljanna gaskiya ce wannan haƙƙun imani kuma da cewa wuta ita ma gaskiya ce yana takaice shine imani da ranar lafiya akwai wuta akwai aljanna akwai wuta akwai aljanna wa annahuma makhluqatan dukkan su halitta ne na Allah Allah halicce su fil aljannatu fi sama'i sabi'a aljanna tana saman saman bakwai tana saman bakwai aljanna wa saqafuha al'arsh rihinta rihin gidan aljanna shine al'arshin ubangiji rihin gidan aljanna al'arshin ubangiji wan naru tahta al-ardi as-sabi'ati as-sufla ita kuma wuta tana kasan kasan kasa ta bakwai wa huma makhluqata ne kuma duka halitta ne Allah halicci kanshi qad alima Allah ta'ala adada ahli aljanna wa man yadkhula Allah saboda girman mulkin shi ya riga ya san suwaye aljanna kuma su dawa dawa za su shiga wa adad ahli an-nar wa man yadkhuluha kuma ya san adadin dan wuta da wanda zai shiga wuta duka Allah ya san ya san wane ne kai in ya halicce kan ya san me za ka yi a duniya ya ce latafniya ne abadan ba su ɓacewa a abada ba su ƙarewa aljanna ba ta ƙarewa wuta ba ta ƙarewa yanzu ka ga rayuwar duniya ita ƙarewa take rai ƙarewa take yau ko gobe da an ce mutum ya tafi ba ita ƙarewa take ƙarshe gare ta duniya dukkan da nan ne ta ake ƙarshe gare ta amma wuta batta da ƙarshe aljanna batta da ƙarshe idan ka yi aikin shiga gidan aljanna ka shiga shi kenan har abadan abada kai ma baka da ƙarshe da kuma da aljanna idan aka je lafiya haka wuta in ya kasance wanda zai dawwama ne a wuta in ya shiga shi kenan kai rayuwa ka kokon wuta ne lakiya ya ce baka huma ma'a baka illahi abadan abidi kasancewa ko kuma samuwarsu wanzuwarsu aljanna da wuta kamar yadda kai imanin cewa allah shi ma bai da ƙarshe to haka wa'annan ba su da ƙarshe ya ce wa daharar dahirai wa adam kana fil jannatil baqiyatil makhluqa da annabi adam asali yana gidan aljanna fa ukhrija minha ba'da ma asalla azza wa sai aka fuddo shi daga gidan aljanna bayan abin da ya faru ya faru tsakanin shi da shi dan ko kuma a ce iblis to anan aljanna gaskiya ne haka ayoyi suka tabbatar kuma haka manzan rahama sallallahu alaihi wasallam tabbatar daga cikin abu mafi daɗi a aljanna cikin abu mafi daɗi ba wanda ya komi daɗi ba tunda akwai abubuwa ɗewa wanda suka yi komi daɗi irin ganin Allah da sauransu to daga cikinsu shi ne faɗa Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار ونزعنا ما في صدورهم من غل زامتر دكا ونكنتي دكا ونبجنتكي دكا ونكتو دكا ونصورو دكا ونطرطر دكاكي أرايوات ديكي باتبس dukkan tsoro da kake ji shin ka kai labari ba ka kai labari ba duka wannan kaikayin Allah zai cire mashi daga zuciya sai kasance zuciyar ka safiya ce mutuna wani lokaci za mu samu kanmu kawai yau ko ka kana jin daɗi baka tuna komai da bakin ciki kawai daɗi kake ji a ranka amma kuma daga wani ya zo ya tuna ma wani abu ko kuma ka tuna wani abu ya gani wani daɗin kuma ya ɗan gusa hallo ka ɓata ne ko kuma wani ya gaya ma wani abu kuma rai ya ɓaci to rayuwarka a gidan aljanna ya ishe ka jin daɗi a ce dukkan wani tunani na wani kuttu da kai da ya faru a baya babu dukkan wani tunanin kana tsoron kaza zai faru a gaba rayuwa ta ta kasance ka aje in kamu da kaza ka aje wani abu ya faru ka aje kaza ka aje kaza yawan yawan yawan wasu wasu wannan a ce duka babu komi zuciyar ka tatas yargacin babu sosai yargacin babban jin daɗi a gidan aljanna wannan haka yace wa naza'ana ma fi sudurihim min khillin ikhwanan ala surin mutaqabilin dukkan wanda kuke ake tare misali ana tare tsakanin kai da ɗiyanka ne tsakanin mata ne kai da mata ne tsakanin abokai ne tsakanin yan uwa ne tsakanin wanda ake tare da gobe ne tsakanin kaza ne kawai sai an maka wani abu wanda ko ka haƙura kaya ne mai a ranka baka ji daɗi ba in ka tana yi ka ji baka ji daɗi ba to iri irin wannan bai barin mutum zai ga an yi wani ɗan aka kaɗan ka tana an maka kaza ko kuma kawai ana zamnan amma a zuciya da karkashin ranka kana jin haushin wani abu da aka maka to duka wannan Allah zai wanke shi yau share shi babu komi kawai ana cikin wurin ciki kuna kallon juna kowa ya kishin gide ana hira ana tattaunawa ana ta dariya ana ta fara'a ana ta morewa a gidan aljanna ya ce wani za'ana min kulle ummatin shahidan daga cikin dai abubuwan da suke faruwa a gidan gidan aljanna to wannan yana daga cikin abu na farko wanda za mu tuna samun shi a gidan aljanna aljanna a cikin alkur'ani mai girma allah mata suna daban-daban daga cikin sunanta zaka san daɗinta sai ke ce mata daru salam wa ƙaru alhamdulillahi lalli azhaba annal azal sai ce inna rabbana laga furu shakur allati ahallana darul muqamati min fadli na darul muqama ne shi wannan shi daru salam tai wallahu eh wallahu yad'u ila daris salam Allah na kiran ku zuwa gari zuwa darun salam haka ne yake cewa wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim fi min kulli bab sai ke cewa salamun alaikum bima sabartum fani wa ukubata tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam me salam shine gidan aminci gidan kwance hankali gidan nutsuwa kawai gida ne in ka shiga cikin aminci kake lokacin da Allah subhanahu wataala ya halitta annabi Adam ya ce je ka waɗancan da suke zama je ka musallama ya suke mala'ikai suna zama ya ce musu assalamu alaikum suka ce wa alaika salam wa rahmatullah suka ƙara mai wa rahmatullah sai aka ce mai to wannan sallama daga musu ita ce sallama ka a gidan aljanna ita ce gaisuwa ɗan aljanna wannan wanda muke assalamu alaikum aljanna ma haka ne in muka yi assalamu alaikum assalamu alaikum sai a wuce haka nan ne za a ya ce darul akhira gidan karshe fa gidan karshe yanzu kaga a nan duniya inda muka dauka gidan karshe makwantai to a wajen Allah darul akhira shine kawai gidan da zaka je na aljanna shine Allah subhanahu wataala yake cewa wala darul akhirati khairun lil ladina taqaw gida na ƙarshe ya fi alheri gaba wanda suka ji tsoron Allah me ake ni a darul akhira shine gidan aljanna haka ta tilka darul akhirati naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada gidan nan na ƙarshe mun sanya shi kaga ga zuwa sai ce lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wanda ba sa san daukaka a duniya ko ba sa san lalaci daukaka dan su zalunci an sanya musu gida na ƙarshe shi ne gidan wa shi ne gidan aljanna haka allah sanya mata suna darul makama gidan zama gidan zama duniya ba gidan zama ba ce haka muke ci a wasu tunda an san ta iya ake to ita aljanna gidan zama ce shi ne allah ke cewa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan inna rabbana lagafurun shakur yace alladhi ahallana daral muqamati min fadli daral muqamati wanda ya bamu gidan zama saboda fadalar shi haka ake ce mata darul muttaqi gidan masu tsoron Allah yace wala ni'ma darul muttaqi haka aka sanya mata jannatul khuld yace kul adhalika khairun am jannatul khuld ko yake ta fiha ana jannatin tajri min tatar analogy khalidi da fiha duka kaga ana nuna maka cewa dawwama za ka yi a gidan aljanna haka jannatun na'i aljanna ce mai ni'ima ya ce fallazi na amanu wa amiru salihati sai ce fi jannatin na'i suna cikin aljanna mai ni'ima haka daga cikin sunanta Allah yake ce mata maq'adu sirqin yace innal muttaqina fi jannatin wa nahar sai ce fi maq'adi sirqin inda malikin muqtadir kaga aka sa mata maqamul amin innal muttaqina fi maqamin amin innal muttaqina fi maqamin amin yad'una fiha bi kulli fakihatin amini aka sanya mata husna mai kyau mai dadi alladina ahsanul husna yace wa ziyada haka sanya aka sanya mata suna al-firdaus al-firdaus Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula jannatul firdaus manzo rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan za ku roki Allah gidan aljanna yake ku roke shi alfirdaus alfirdaus ita saman aljanna take kuma tsakiya take ita ce kururuwa a sama take kuma tsakiya take eh mun je zamu ga yani na'am irin gini wani irin falin ne a sama kuma tsakiya sallallahu alaihi wasallam mun yarda da abin da masu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma tabbas haka ne gidan aljanna da za a gina ta kamar yadda in za mu gini muke neman burgi da laka ko ko burgi da sima da burgin da aka yi sama to burgin na zinariya ne da burgi na azurwa laka ko simintin da aka kwaba shi kuma turaren almiski da shi a kwaba aka yi lakai idan aka ɗora gurgi sai a zuba almiski sai a ɗora ta sai a ɗora sai a ɗora gurgi a sake zuba a ɗora ga haske ga walƙiya ga ƙarshe to yau kaga ko talauci ake aljanna gidanka na zinariya ne a ce baka da komi a ce baka da kodana ne a ce gidanka ne kuma zinariya ce aka gina ta shi baka bukata ya kayato na toni baka bukata a fare in ka tsoro birki guda an kare shi ke to kaga irin wannan misalin manzo sallallahu alaihi wasallam yake shi yace haka gidan aljanna yake kai manzo sallallahu alaihi wasallam ne da yau ta mubalaga yace zai ba mu labarin gidan aljanna zamanin da ko ko misali ne ɗauka a cikin daji idan ka hoto daga daji ka shigo gida bulalar da take bulalar dokin da ka zo da shi sai ka akwai wani inda kake ajiye ta da kake ajiye ka aika ɗan jefa ka ajiye ta to inda ake jefa bulala a ajiye ta manzan rama ake cewa ya yi alkhairi duniya kakaf da abin da ke cikin ta wurin da zaka jewa bulala ka ka ajiye misali a gida inda za ka rataye bulala to wannan wurin kawai wurin rataye bulala ya fi duniya ka kafta abin da ke cikin da alkhairi mine ne a wajen mine ne a wajen ni aka sa ni da ni aka yi wajen sai mun je za mu gani sha wurin ajiye bulala kan ta doki dai ba ka misali mazo sarasar da ke cewa ni na san wanda zai huto da gidan aljanna da gidan wuta na ƙarshe kuma na san wanda zai shiga gidan aljanna na ƙarshe ya ce wani ne allah su wani ta'ala zai ce mai kaje ka shiga gidan aljanna sai kama hanya ta yi tun da lokacin da yana gidan wuta shi matsalar shi a raba shi da yan wuta wannan masu warin wannan masu ihun wannan da shi ma kuma yin azabar da yake sha tun da yana nuna maka cewa azabar shi ba ta kai ta sauran ba tun da shi da imani haka a zuciya shi amma kuma yana da zanubai da yawa shi sa aka shiga da wuta sai ya roƙa ya ce a kashi bakin ƙoha sai a ce mai daga nan baka sake tambaya ce daga wannan shike sai a ɗauko shi a kashi bakin ƙoha a shi aka jima aka ce mai sai ce to ni dai a hudda nan wasa ganin su kai da ka ce baka roƙa ce daga wannan shike ba ka ƙara tambaya bai ce ha ina bana yi ba sai a ɗauko shi sai a hudo shi daga an hudo shi sai ya juya ya juya ya gani kama ba a ganin sai ta ci sai ta yi shi ya ce na lili barin barwajen ya kama hanya yana ta iya yana ta iya sai ga wani abu mai haske haka ya tahi ya tashi sama sai faɗi ya ce ya rabbi sai a ce ba ubangijin ka bane wani gidanka ne a gida a can gida na wannan ya aka ce mai yi kawai gida ne aka gina shi da lu'ulu kamar irin aljanna ai kamar makamancin duniya sau goma haka kamar duniya sau goma a cikin gidaje gidaje ɗakuna ɗakuna kenan akwai ɗakin da wannan ɗaki ne na shuhada a misali akwai ɗaki ne wannan na mujahidai akwai ɗaki misali wadda ake ce ma rayyan masu yin azumi ko? duka kowanne akwai abubuwan da za ka yi wani aiki da za ka yi amma wani ɗaki na musamman a gidan aljan yanzu ya ce mai je ya duba gidan aljan mai shiga sai ya zo ya diba ya diba ce ka an ya bata cika ba ya ce ka shi wa alamun gani ke kama ba kowa kama ko ina da mutane sai a ce mi a ka koma ne shi kenan in yadda yi sai ƙara riba ce a Allah a cikin dake sai a ce mishi to kaga wannan da kake gani inda kamar da kuma mutanen wannan an ba ka ita kuma an lallamka maka ita su goma sai ce wannan yin sai ce kai an ba ka makamanci kamar duniya a lullumka ta so goma an ba ka shi ne giranta da aljanna shi kenan sai ce kuma abin hada zolaya haka ya ce taskaru min karin ce kuma zolaya hada zolaya abin ta haka min kuma kake mana dariya shi kenan wa'antar malik kan ce kuma kai ne bangiji mai mulkin komi da komi kuma ka zole ne nuna mana wani abu a ce mana shi ne nawa ko alhali ni ne na kuta sai abdullahi dan masu da yake cewa falakadar ra'ayitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ta hika hatta bana tana wace sama yace lokacin da aka zo wannan labarin wannan wurin manzala sallallahu sai da dariya har sai da hakurai suka bayyana da da shi shi bayyana a saboda dariya da ya bashi wannan mutum ya ce wa kane yi ƙaro zalika adina a halin jannata manzilata ya ce to wannan wa shi ne na ƙarshe kuma shi ne na kuta a gidan aljanna rabon shi ke na ƙarshe a gidan aljanna abin da ke da kwai a mala ainihin ra'ad haka allah subhanahu wa ta'ala yau sai ke cewa a addattu da ibadi a salihi ya ce na shirya ma bayina na gani ya ce mala ainihin ra'at abinda ido bai taba gani ba wala udunin sami'at abinda kunne bai taba ji ba wala haɗar alaƙar basha sai ce kuma bai taba zauwa ɗasɗin abin ba tunanin abin a cikin zuci ɗan adam ba ya ce faƙararun in shi ito in kana so ka karanta ya ce fala ta alamu nausun ma ofiya lafin min ƙurrata amin jaza'an bi ma kamun ya ya ce ai rai ba ta san ba abin da aka koyi mata na jin daɗi a gidan aljanna sakamako ne ga waɗanda suka aikata aiki na gari kai Allah wai ke kallon aljanna sai ce musu lahum ma yasha'una inda rabbi lahum ma yasha'una inda rabbi kai kuna da duk abin da kuke so a nan ubangiji yau ko shugaban kasa ya kiraye ka ya ce ma ka wada abin da kake so ka yi barci wa zai barci ya na kai na barci an ce ɗora abin da kake so ka ga zane ne ya an nemo samfash girma aljanna yake wasari'u ila magfiratin min rabbikum yace wa jannatin arduha arduha samawati wal ardi yace wasabiqu anan kuma yace wa jannatin arduha sai yace ka ardi samai wal ardi aljanna girman ta ko tsawon ta kamar tsawon sama da ƙasa lakin aljanna al'amuran kawai Allah sai dai in mutum ya je zai ga yaki abin to al'arshin ubangiji shine wa matsayin rihi a gidan aljanna duk lokacin da mutum zai tunani a kan aljanna kada ya bata ma kanshi tunani ya ce sai ya gano ya kaza ko ya haka kaza a kawai an dan baka wasu sunayen wasu abubuwa don in ka kalle su a nan duniya sunayen sai gani to a aljanna kuma na aljannan Allah da hannun shi shi ko mutum mu sani cewa aljannan nan an riga an yi ta tana nan tana nan komai akwai kuma gidanka na aljanna yana sunanka a shi kawai in ka mutu ga inda za ka a gidanka kuma haka in gidan wuta ne Allah kiyaye mu hallo shi ma da sunan shi a cikin dan wutar ba a ce ba da sunanka ya ce a sunan shi shi dan wutar sani da can yau da amu a sha Allah ruwan aljanna na amin mu ringa fata kullum Allah kiyaye mu da gidan aljanna da gidan wuta kai mu gidan aljanna Allahumma ashirna minan nar Allahumma inna nas'aluka aljanna mun ga yin wannan addu'a ita wuta idan kana roƙon Allah raba ka da ita kuma da cewa Allah zai ma wannan araba da shi ya matsa ce yake araba da shi to amma araba to imi tai kuma ya ka ringa roƙon Allah Allah kaka gidan aljanna sai aljanna ta ce wannan ya matsa yana bukata yana bukata a ce ya zo to ya Allah ni ma ina bukatar shi daga cikin kohin gidan aljanna akwai abubuwa da za mu aikata mu sami irin wannan kohin yanzu wanda ya wanda ya arwalla ya kyautata arwallar shi da ya kare ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasul yace allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal minal mutatahhirin za a bude mishi koyin aljanna guda takwas wanda ya ga dama su shiga kaga ibada ce yar karama kullum muna yi za a buɗe ma koyayin aljanna dalilin wannan addu'a da kai to imagine so nawa kai alwala so nawa kai kai wannan addu'a kenan so nawa za a buɗe maka kenan kaga ayyuka ne kanana wanda kuma ladan su lada ne mai yawa idan mace ta ma ubangijin ta da'a kuma ta bi mijinta sau da kawa ita ma haka za a ce mata ki shiga gidan aljanna ta ko da ke ga dama idan mace ta bi Allah ta kyauta ma mijinta kawai a wannan kawai za ta ta bi Allah ta kyauta ma mijinta ce mata za a yi ki shiga ki je ko da ke ga dama ta ki bude shiga gidan aljanna lokacin da mutum ɗiyan shi suka rasu kayan su balaga sai nemi lada wajen Allah dalilin wannan mutuwa ta su misali mamin musulmin manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa mamin muslim yamutu lahu thalathatun min alwalad lam yablughul hil yace illa talqahu min abwabil janna yake cewa azamaniya min ayyuha sha'a dakhala ka binne iya uku to a ranar kiyama kuma ka roki Allah kai imani kai rida da wannan jarba da Allah ya maka kace Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha kani wa Allah baka ladan wannan jaraba da ya maka to wannan iyan naka guda uku dalilin wannan hakurin da kai kuma ladan da kani ma wajen Allah a gobe kiyama za a buɗe maka koyi guda takwas wadda ga dama za ka shiga kaga wannan abu ne wanda yake gadar ma mutum shiga gidan aljanna ba tare da abin nan ba daga wasu abubuwa a gidan aljanna zan mu zana kaɗan saboda abubuwan yawa gare su alkhairai da ke da kwai da abubuwa na albishir da aka bada na jin daɗi a gidan aljanna su aljanna ya suke na aljanna ya yake ya siffar shi take siffar ta aljanna yadda ka ga annabi adam haka yake dole ho sittu na zira zira'i sattan ne tsawon annabi adam shi ne mutum na harko to kamar haka za a mi da kowa za a mi da kowa kamar haka kowa gidan shi daban ni'imar shi daban babu rashin lafiya babu tsari ba bayan gari babu babu wani cututtuka daban-daban ba tension babu wani sama matsala babu wani kama kaza komi gaci kawai in ana bukata abin ya fita kawai zuwa zakai shi ke ne alkanin ita ma mai ni'ima mai ni'ima kawai shi kenan sai a ce komi ya tai shi kenan kwaf inda za ka sha ruwa a aljanna da za ka sha lemu a aljanna shi ma ka duba a gidan an ba mu labarin shi ya tufu alaihim wildanu mukhalladun bi akwabin wa abarika wa ka'sin min ma'in kasar take gidan aljanna wata irin kasa ce ashjarul janna yau idan ka ce la hawla la quwwata illa billah sa dasa ma wani dashi a gidan aljanna itatuwa ne kaya guda ƙarshen ganin mutum kowane irin kaya wadaniyatan alaihim zilaluha wa zullilat qutufuha tazlila da abin da kake bukata rezan ne fam ne wa na aljanna shi ma duk wani kayan daɗi duk wani firmi da wanda ka sani da wanda baka sani ba tun ne za ka akwai firmin da tana taba ganin shi a duniya akwai wasu al'umma suna amfani da shi mun taba sanin shi ba ba mu taba ganin shi ba mun taba jin labarin shi akwai wani malamin mu dan Mauritania ta shi bai taba sanin ba fam akwai shi haka a hili sai da ya zo fetimar shi ta yamma ya ce anan ya gan shi anan ya fara ganin shi kuma dan mauritaniya shi rayuwar shi a daji kawai da ya je karatun shi kare bai taba ganin fam sai anan ya taba ganin shi to akwai abuwa tsewa mu ma wani taba gani ba kuma yana yiwa to akwai su tsewa kuma ko a kusan ka saki akwai kasuwa a aljanna akwai kasuwa ita kasuwai kawai ran juma'a take ci kaga wannan abu ka musulunci wannan abu jage ta yau ranar kasuwa abu ne kawai wata kamar ɗabi'a ce ɗan adam kawai kasuwa tana da wata rana wadda kawai za a gama a zo a yi kowa kawo nashi a sai abin da za a sai da abin da za a sai da a wasu to haka aljanna akwai kasuwa idan aljanna suka taso ko muka taso muka zo kasuwa daga an zo kasuwa an zo kasuwa kawai wata iska haita kaɗu iska ce mai ƙamshin gaske ta almiski ita kaɗu sai ta bugi huska kowa kawai sai a ƙara kyau a ƙara wari a ƙara kowa a ƙara abubuwa yanzu ana komawa gida wanda ka bari iyalin na gida matan na gida ya su ce to kama an sauya mana kai ka ƙara kyau ka ƙara haske ka ƙara kaza sai ce ni ma da na zohe na gani kamar ba kukin bane kun sauya kun ƙara kaza kun ƙara kaza kun ƙara kaza kawai an yi wani wuri ne na a zo a gamu kuma aka je ba kuɗi ake kaiwa ba a saya kawai irin yadda ake yi a turai yanzu da ka zo ka shiga kai yawon ka ɗauki abin da ka dama ya kame karta ka wuta ko to da karta dama in ka shiga aljanna ai dama karta ka kawai ka zo tsina za ka wanda ka tsina kawai dan aljanna ne shiga inna allaha ashtara min almu'minina bi anna lahum aljanna ciniki ya riga ya tsare ta an riga an yi an sayar bi anna lahum aljanna Allah ya riga ya sayar kenan kawai bi ake jira kai din ne ake jira kai to haka abubuwa ke da kai kala kala kira aljanna kawai sai an ci yaran da zasu rinka yawo ba yara bane masu shan kai yara ne na lulu hasib da hun lu'lu'an mansura aka za ka yi tsammani ka zan akwai abubuwa amin kuma ya zancen wutan nan bai akwai zancen wuta amma ma yi shi wani shan ayi rana ta abinda muka wata daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh